عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau shida ga watan nawa ga watan Muharram ko shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku bayan jira annabi alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha biyar ga watan takwas shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya idan ba a manta ba mun tsaya darasi na hudu a cikin wannan sura mai albarka suratul azab mun kuma tsaya aya daidai aya ta talatin da uku wanda ta kanta za mu goma a wannan sura mai albarka wa qarna fi buyutikunna muna roƙo Allah madaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biya wa daidai da fassarawa daidai ba mu ikon aiki da abin da za mu ji bismillah
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا Allah madaukakin sarki yace wa qarna ku tabbatu ku zauna fi buyutikunna a dakunan cikin gidajen ku wala tabarrajna kada ku rika yin tabarruji kuna fito da adan ku tabarrujal jahiliyyatil ula irin yadda mutanen jahiliya da farko suke yi sai Allah madaukakin sarki yace wa qimna salata ku tsai da sallah wa atina zakata sannan ku ba da zakka wa atina Allah wa rasula ku ba Allah da manzansa inna ma kadai yuridu Allah Allah yana nufin li yudhiba ankum rijsa ya tafiyan muku da dukkan wani aibi ko wata nakasa ko wani datti ahlal bait ya ku iyalan gida annabi alaihi salatu wassalam wa yudhirakum tadhira sannan kuma ya tsarkake ku tsarkakewa wannan ayar kamar da muka faɗa satin da ya gabata wata abubuwan da ban faɗa a kansu ba kawai za mu kan tora Allah ya ce wa qarna ku tabbatu fi buyutikum la takunun dalilin wannan ayar da yasa na na sauda ba ta fita sai sai ga wanda a gida dan lokacin sai na Umar Allah ya kara masa yadda da yanayi wato an samu daula mai yawa ko za ta fito a tafi aikin haji take Allah ya ce wa qarna fi buyutikum ku zauna a gidajen tunanin sauda wato ta yi riko da wannan ayar kwarai da gaske sannan kuma na Aisha Allah ya kara mata yadda tana fadin cewa idan ta karanta wannan ayar tana zuwa daidai mun ta bace da kuka ta rika cewa da na zauna a gidana da abin da ya faru a jamar bai faruwa sabanin da ta yi na ali lokacin da ta hau kan rakumi har aka je hoto daga rakumi na wannan sabanin da ake kira waqatul jamar saboda haka har Ammar bin Yasir yana cewa ai da kin tuno wannan ayar ga duk wannan abun bai faru ba to wannan shine wa qalna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyyati ula kada ku fitan kun tashi fita ku yi tabarruji irin na matan jahiliya na farko abin da ake nufi da jahiliya kawai ko a wannan lokaci ne ba wai sai lokacin annabi Musa zuwa annabi Isa ba da wasu ke bada ko a ce tsakanin annabi wato Adam zuwa annabi Nuhu ko wannan gaba ita ce jahiliya ita ba al'ula din ba da tabi bace ba mai tauku ba a ana nufin zamanin da kuma ko a wannan lokacin yanzu da ake da a wato a ya ke cewa wato shekaru wanda suke masu dagawa irin na yanzu ko a yanzu ne aka kwatanta irin wannan abu sunansa jahiliya ba wai ana nufin shekaru na baya can ba a ko a yanzu mutum ne ko gobe ko jibi idan ya irin wannan ɗabi'ar to sunan sa jahiliya kamar irin abin da mata suke yi yanzu har ma da maza a TikTok na ga wasu ɗaliban mu muna tattauna cewa su ba matan da kake gani a TikTok suna rage mutunci abin su ke ko biyu a wannan clip din drama sun je shiga kani ne ba a ɗauke su sai suka buɗe nan lagos lagos su kuma tiktok wood wancan kani wood su kuma tiktok wood yoman da auka ka ga mace tsohuwa shekarar ta 65 70 ta biyo layi da ita da jika sun biyo layi suna rawa ai ka san babu hankali a babu wannan fa shine jahiliyyatul ula din ba wai ana nufin sai a wancan zamanin ba irin wayannan abubuwan na rashin kan gado shi ake kira jahiliyya ko a wannan irin zamanin sabo to shine Allah yake kada ku yi irin wannan tabarrujar jahiliyyatul ula irin tabarruji na wato matan farko sai Allah yake wa kimna salata salata ku tsaye da sallah ba ku yi sallah ba ku tsaye da ita tsaye da sallah kuma tana buƙatar abubuwa biyu abu na farko in yadda annabi alaihi salatu wassalam ya faɗa ayi sannan abu na biyu ku yi ta akan lokaci yadda annabi ya ce ayi na tambaye wasu mata cewa da annabi alaihi salatu wassalam ya sallah a masallacin sa raka'a biyu yace sallu kamar ra'aytumuni usalli mata da maza ne a masallacin ya kuma yin wata yake wannan ta maza wannan ta mata ba wanda zai fita ba ka amsa akan haka cewa yayi bibi guda biyu kawai ne maza da mata to me yasa ta ta bambanta tun daga takbiratul ihram sai ga ayi wani haka a lambata hannu daga inda suka samu sannan sallah aka zo za ka ga ba a ba ta muhimmanci ta kwata sai ka tsaya kamar za a dauke ta a hoto kuma sallah dai ba motsa baki duk wanda ke sallah a haka babu ba ta motsa baki to sai hadisin nasu ba karatun sallah kai ba zancan buta ake kiran wannan wajibi ne lokacin da aka zo aka ce maka ta yi sallah wato a za a zara ana so ta motsa bakin da yake namiji ke motsawa idan ka ce ta yi sallar magrib za ta yi sallah dai a bayyana amma ita za ta biyar da kanta ba ta aka ta cika gidan ba ko ɗakin wajibi ne ta bayyana karatu yadda mijinta ko wani muharrami ya zo zai iya jin me take faɗa wannan shine bayyana karatu amma matan mu Allah ya jikan su da gabara za ka dinga haka ce sallah ba da yawa duk da ɗaya daga cikin mata ta ji hankalin mu tana zuwa tana zama a masallacin nan tace ita tana jin haushi ko ko kullum maza muke magana ba a kula da su shi suna cikin masallaci ba a wai ta addu'a da muke cewa ta aure ba ma sa dai wannan korafin wannan zaki nace to mu dauka lokaci za a gyara shi kenan take kuma a ga hankalin sa akan dai dai sau ba ta dai dai sau kowa a masallacin mata kowace sallar ta take wannan kuskure ne to kun ga wannan magana da ne jira kan gaba cewa wajibi ne da annabi yake wallahi la tusawwunna suhufakum ko la tusawwunna tusawwunna suhufakum aw la yukhalifanna Allah baina wujuhi wujuhi wujuhakum ko dai ku daidai su sauku ko Allah ya sassaba tsakankanin shine za ga mutum na kusa da kai amma kana gaba ne annabi ya ce na rantse da Allah ko ku rika daidai ki sau ko kuma Allah ya tsaka ba tsakanin zuciyoyin ku da fuskokin ku abin da ake nufi da wannan shine kiyayya kuma nake muku mata sun fi kowa gaba ba za ka gane haka wace kana mu'amala da su za ka an an aure za ta hau jima fada alƙali to kaga har matan da suke cikin masallaci wajibi ne haka ce a daidaita sau da kuma su daidaita yadda ake daidaita sau shine za a zo a haɗa kafaki da kusa da sayar uwarki saboda haka kuna jikin juna duk da an fi samun matsaloli a wasu wurare kamar boarding school da sauransu za a zo suna complain cewa wasu wari ciki ai ba iya mata bane har maza akwai wanda in ya tsaya kusa da kai kafin a gaba da cikin ya kumbura saboda baya kula da yanayin jikinsa ko ɗaya saboda haka wajibi ne in aka tashi daidaita to matan cikin masallaci ma su daidaita duk wani umarni da aka yi in dai ba nasi aka samu wanda ware maza bai ware mata da wani wajibi ne shi ma mata su aiki da wannan saboda haka wannan fadakarwa yanzu mun yi da ware su ji cewa duk wanda su to masallaci da alamar Allah take so ta to jin karatu Allah take so to ko shakka babu da umarnin Allah shine zai wato doyar daga Allah za ta fita wannan shine jan hankalin da kake ne to kaga sai da sallah ya yi wannan sannan sai da sallah duk wanda take yin tani over sai bayan an gama fushi za ta je ta azhar al-asr maghrib isha wai saboda an kissa ba wannan abubuwan da ake jagowa da foundation to Allah ba ruwansa da wannan domin ba wa Allah karbi karkararsa wajibi ne wanda take so Allah ya karbi sallar ta zanto ta tsaye da sallah ta yi sallah a lokacin da Allah madaukakin sarki yake yi sallah ba a lokacin da take so ba idan kana so Allah ya ba abin da kake so to kai mar abin da yake so shine kaida shine ta'arraf ila Allah fi raka ya arifka fi shidda lokacin da kake cikin kwanciyar hankali da annajuwa ka rika tuna Allah to kai ba kana kiran sa zai amsa amma ba sai lokacin da mutum yake cikin matsi ba zai rika kiran Allah ko ake ko da yake rika kiran Allah kamar yadda zamu ji wata aya nan gaba da kare mana bayani akan haka to kaga ku tsaye da sallah mata domin nunin mutuwa ce wa atina zakata sannan ku bada zakka wa atina Allah wa rasula sannan ku ba Allah da manzansa inna ma yuridu Allah kadai Allah madaukakin sarki yana nufin an yi riba an kuma rijisa ya tafiyar muku da arijis shine tawaya da aibu da kuma da ci ahlul baiti ya ku ahlul baiti wa yutahhirakum tadhira ne kuma tsarkake ku tsarkakewa don wannan gaban ne nake wajibi ne je mun tsarin bayani akai domin wannan ayat da muka biya nassi ne da yake nuna cewa matan annabi suna cikin ahlul baiti domin akan za ka fara bayani ya ayyuha annabi qul li azwajika in kuntunna turidna alhayata ad-dunya wa zinataha fata'alayna kaga ya ayyuha annabi qul li azwajika nan ne fa istilahi magana ga yawo matanka shine in kuntunna turidna alhayata ad-dunya kaga turidna nunun nisuwa da mata aiki wajinata fata'alayna nunun nisuwa kuma kunna wannan ma nunin mutuwa wa utari kunna sara'an jamila wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wa dar al-akhirah fa inna Allah a'adda lil muhsinati min kunna ajran 'azima har yau ba gawa sai aka kuma cewa ya nisa annabi ya ku matan annabi su ake da ba sai a farko man yati min kunna rifa'in jatin mubayyinatin yudha'ab lan adabu bi'ayyi wa kana dhalika 'ala Allah yasira sai ce wa man yati min kunna لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي har yau kuma ka kuma cewa ya kuma dan annabi la sunna ka ahadin min an-nisa'i in ittaqay sunna wala tadba'na bil qawli fa yatba alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa sai kuma cewa wa qulna fi buyutikunna ku tabbata a cikin gidajenku wala tabarrajna nunul mutuwa har yau تبرج الجاهلية الأولى وأتمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا أما مكيا الله da suka zo nan sai suka ce ai ba da mata ba mata annabi alhalin ne duk gaba ɗaya wannan salon da aka ɗauko gaba ɗaya suka ce babu jiji ne na gaya muku an da bore cewa ayan ma sun sa ta aka yana ba gurin take ba abin da kai idan ya zo ya ta abince kuma kin gyara ai da sai ka fada ina take ce ko ba ta qur'ani kwata kwata kaga wannan shi yake nuna ba abu na farko mutane na farko din za su fara shiga cikin halin da shi ne wata annabi don mun ja ba da wannan misali idan aka zo aka ce mai aure wanda ya aure shi aka ce wani ayyali shi ce alhamdulillah don matar ka ayyali shi ita ce ta farko to wayannan gabobin da siboyin da suka kawo koda guda uku zuwa hudu ne nake so mu fito da su bara mu ji ne malam yake a rai to kaga ya ce wannan ayoyin da muka biya sune dalili na farko da yake nuna cewa matan annabi suna cikin halin bai za mu zo ta gaba za ku ji abin haushi cewa duk sun yadda matan annabi ba za su cikin halin bai amma sun yadda na Khadija ita halin bai to za mu bai da martani a kai to sai ma da yake fa in kana al-muradu annahunna kunna sababun nuzul دون غيرهن فسعيون وإن وإن أريد أنهن المراد فقط دون غيرهن ففي هذا نظر yace idan aka ce wasu ta ake nufi banda su to lalle ya kamata a yi duba ne kyau a duba a gani iya wannan kalmar yace imam muslim ya yi ruwaya daga yazid bin hayyan yana cewa in kalatu ana wa husayn ibn sabra wa umar bin muslim ila zaid bin arqam yace mun yi tafiya mu nan zuwa wani sahabi da ake kira zaid bin arqam falamma jalasna ilayhi inda muka zauna a gaban sa qala lahu husayn sai husayn yake cewa da shi ya zai ba husayn bin ali bin ali bin abi talib wannan mai sabi ne wani sabi ne yace laqad laqita ya zai khairan katira yace ya kai zai da bin arkam ka ida alkayyi da yawa ra'aita rasulullah kaga annabi alayhi salatu wasalam wa sami'ta hadithahu kaji maganganunsa wa kazauta ma'ahu kai yaki tare da shi وسليت خلفه كاي سلا ابايرسا لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا يا زيد قال ذا الخير ما سيوا hadisna ya zai ma ka ji kamar rasulullah dan ba mu labarin abin da ka ji daga annabi alaihi salatu wasallam dan kadda mu qala ibn asi sai zai ji na harka mai ya kai dan dan uwana wallahi laqad kadira sinni yace na race da Allah shekaru na sun yawa na manyanta domin ya tsufa sosai yace wato waqadi ma'azi alƙawari na kowa zuwa ga Allah ya kusa ya kusa domin duk wanda ya manyanta ko ko da malaika bai zo ya ce masa zaka mutu ba ya san zai mutu ya ya sani jiya ina ba wasu misali jiya wani idan da sallar magariba sai sai daga cikin wanda muka yi sallah da shi to akwai dattijo da muke sallah da shi yake to Allah ya kara lafiya shi wannan mataji yace amin yace Allah ya karo shi karuwa mun yace nan ai kuma tuta da ai yace wata ai tuta ta kai yace yanzu ba ba ka gani tabanin ba da yake tamanin ba da yanayi yake ai ba wa yadda za kai ma ka san yanzu na ƙarin shekara hamsin ai ba zan gani ba kuma shi ne zan sai gaskiya a tun da kansa ya yanke ƙaunar cewa shekara hamsin ma Allah ya ba shi kai mai yawa to shi ne wanda yake cewa alƙawari da ya zo wa nasibi babal nabi kuntu a'ali ya rasulullahi yake na manta wasu abubuwan da na haddace daga annabi wasu abubuwan da da na haddace yanzu na manyanta na manta falamma fama hadattukum faqbalu yace da abin da nake yawo ya wannan na faɗa ko karka wa ma la fala tukallifuni fala tukallifuni abin da ban gaya muku ba za ku faɗa mu iya wannan ne da kiro waje zan faɗa sun magana sai yace kama bi na rasulullah to ga labarin zai ba yace annabi ya miƙe a cikin mu yawmal khatiba wata rana yana hutuba bi ma yuda ummat a wani ruwa da ake kiransa gadirukum shi ne ake cewa gadirukum wanda yake bibiyar harkar shi'a da yadda ake bayani za ka ji suna kira wani gadirukum kum din wani ruwa ne an gane ko to saboda haka yake cewa bimai yuda kumman a wani ruwa da ake kiransa kum baina makka da wal madina yana tsakanin makka da madina fa hamidallah wa asna alayhi yayi kudubatul haja ya gode wa Allah ya yi wa aza wa zakara yayi wa'azi ya tunatar sun magana shi amma ba'adi bayan haka ala ku saurara ayyuhan nasu ya ku mutane annabi ya faɗa fa inna ma ana basharu ni shaku an ya ji rasulu rabbi fa ujiba yace ni mutum ne saura kirin ubangijin wato dan aikin ubangiji na ya zo mun da kira zan ku ba amsa masa wato annabi yana ga musu na ku sabar duniya sai ce amma wa ada tariku fikum sakane dan ban muku abubuwa guda biyu masu nauyi wa awwaluhu ma kitabullah na farkon su shine kitabun Allah dinil huda wan nur a cikin sa akwai kiriya akwai haske wa khudhu bi kitabillahi wa tamsiku bihi kurkan kitabun Allah ku yi ku yi ko da jami'u biyu fa hatta ala kitabillahi wa gaba fi annabi ya kwade kira kan kitabun Allah wa ubakin sarki sun magana ta ne ce wa hadu baiti sannan da iyalin gidana ko da kira kuma Allah fi ahli baiti ina tunatar da ku Allah akan iyalan gidana uzakirukum Allah fi ahli baiti ina tunatar da ku Allah akan iyalan gidana uzakirukum Allah fi ahli baiti ina tunatar da ku Allah akan iyalan gidana sai da annabi ya faɗa haka sai uku faqala lahu husayn sai husayn yace wa man ahli baiti ya sai su ai iyalan gidan nan nasa ya kai zaini alaysa nisa'uhu min ahli baiti wai matan sa ba ta ci wa ku ahli baiti wa ahli baiti ne ya tambaye shi ahli baiti nisa'uhu min ahli baiti matansa suna cikin ahlul baitin sa ba zaid bin arqam ya ga wa husayn walakin ahlul baiti man hurima sadaqa ba'dahu sai dai ahlul gidansa bayan su kuma akwai wanda aka haramta musu sadaka bayan matan kuma akwai wanda aka haramta musu sadaka su ne manyan قال يجي ومنه يجي جوعي قال هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس يجي سنة إيانا وإنا تعالى سيدنا علي da shi kansa sai na alim da yayan aqilu ibn abi talib da yayan ja'far ibn abi talib da yayan abbas ibn abdul muttalib cewa da yayan hamza da hamzan kansa ko duk da bai kawo shi banan aka hamza domin yana cikin ahlul bayt domin banu hashim da muqabbal da banu muttalib sune ahlul bayt an bayyana da kyau ko thumma alladhi la yushakku fihi min tadabbur alquran sannan waɗanda ba a kokonto a kansu dangane da abin da ya shafi wato tadabburin alkurani cewa annan nisa annabi dakhilatin fi qawli cewa matan annabi ba suna cikin fadin sa inna ma yuridu Allahu li yudhiba ankum rijsa ahlal bayti wa yutahhirakum tadhira sai kawo masa wannan yace wa'annan sune ahlul bayt to babban hadisin da fiya sai kafa hujja da shi shine wata rana akwai hadisin Ummu Salama ibnu Kathir ya kawo amma bai inganta ba wanda cewa annabi alaihi salatu wasalam yake cewa wato wata rana ya kirawo ya kirawo sai da ali da al-hasan da husain da fadima sai ce haula ya ani bai yau musalama ta zo tace ni ba sai ta a ke mata da to shi shi a ta kafa hujja da wannan cewa matan annabi ba ta ciya ali bai to wannan ruwaya ba ta inganta ba ɗaya ruwayar ibnu kathir ya kuma kawo ta in ka matsa gaba za ka ya kawo ta da ya nuna da ummu salama ta zo sai annabi ya ce ke ma kina cikin ali bai ya gaya mata wannan magana cewa ita ma tana cikin ahlul bayt to kaga rigima ta tsari dangane da cewa ahlul bayt sannan idan ka rigime domin rigimar su wa'annan su kadai ne ahlul bayt to tambayoyin da kiboyin da suka kawo su muke so ku kalla mu dauke su gaba gaba gaba ta farko da kuka ce na raka dija mu dau matan annabi alaihi salatu wassalam amma da sun dauki na raka dija tana duk da cewa ga ayoyi da muka biya amma sauran matan gaba ɗaya ba ta ahlul baiti sai mu ce to me ya fitar da na da Khadija cikin ahlul baiti ya fitar da sura da Aisha tambayar kenan idan kai wadan kiya wannan tambayar ko wanda yake kin sahabbai da mata Annabi alaihi salatu wasalam ba shi da amsa wadan ila amsa dai zai ba ta zai ga ya ba cewa ita ta mutu ne kafin wannan gabar sai ka ce to ai ba ita kadai ce ta mutu ba Zainab bintu Khuzaimah ba ta rasu an bayyana da jago sannan za ce ma wasu dalilai ne suka nuna cewa tana ciki sai mu ce ma su ma suna da Aisha wasu dalilai ne suka nuna cewa suna cikin halin ne domin ga shi mun kawo yanzu an bayyana da jago kaga wannan da yake nan sannan idan suka dawo bangaren matansa mun ajiye wannan ga ayoyi da muka fara sai mu dawo kan sayyidina Ali me yasa kuke sa sayyidina Ali ba kwa sa Ja'far ibn Abi Talib domin wa da kani ba kuma kwasa a filu da yasa a can gurin babbali da Abbas da Hamza da yasa kuka sa Abbas kuka ki sa Hamza kun gane duba da ne ko yawa to sai mu dawo kuma wato gurin kannan Annabi alaihi salatu wassalam me yasa kuke sa sayyidina Ali ba kwasa Jabir bin Abi Talib sannan ba kwasa a filu duk yan shi a duk yawo zuwa bayanin al-Rabi ba ta fara wayannan ina ba ta kura ba yadda da saboda haka ga shi ma nan ba su da amsa to sai ka dawo kan mata ƴaƴa kai ƴaƴa na na fadi ba Allah ya tsara mata yadda to me yasa aka sa na na fadi ba gaba ɗaya ba kwa sa ƴaƴa annabi na na fadi ba ce kawai ita kadai ce ku bakwai ne me yasa ba a sa Ruqayya da Ummu Kulsum da Zainab da Abdullahi da Al-Qasim da Al-Tayyib Tahir me yasa Ibrahim al-Mu'azzab me suka yi muku ko su ba ƴaƴan annabi bane kuna bayyana ta kuwa saboda haka wayannan su ba za ka yi wannan tabbaya me yasa idan dai Allah ku gana da fadi ba saboda yar annabi ce to wajibi ne a sa wayannan sannan mun gama da wayannan mu dawo jikoki Al-Hasan wal Husayn Al-Hasan wal Husayn me yasa idan to jidda sun ku fadan mu dauka ba jira fadan har Husayn ya Husaini kawai ake faɗa lambai ka ya Husaini ko ba gidan ba a cewa ya faɗa ba dauka kuna faɗa hakan da Husaini hakan da Husaini su kadai ne jikokin Annabi tambaye kenan su kadai ne jikokin Annabi alaihi salatu wassalam Abul As da ya fara auren Zainab shi kansa yana da yaya da ita Sayyidina Usman yana da yaya da Ummu Kulsum da Ruqayya ƴaƴan jikoki ba jikokin annabi bane su ne suke muku sayyidina ali kansa mu dawo kansa ƴaƴan da 30 da wani abu wajen da takwas me yasa kuke yi wa iya hakan da wutai kawai sauran da suke muku ina su mutu ina su kaza ina su kaza ina su wato zaidi ina su muhammad ibn ali bin husayn din da suke muku sanan zaka gane cewa son zuciya ne dama injiniya ya faɗa ya ce hoton nan ba ga ɗorewa ba ta yi mana baki Allah ya musta'an wai da muka gaba su ba su kawo ta da wuri ba muka dogara da wannan kawai saboda haka kaga wayannan duk suna cikin halin baiti tambaye da zaka yi duk me suka yi me yasa ba ta cikin halin baiti ba me yasa saboda haka ga idan ka iya tattaunawa dan jiya ba zai iya ba ka amsa kan wayannan tambayoyin ba domin duk gaban da ya dauko ba kana da tambayar da zaka yi ba kai ba mu kuma a aqidar ahlus sunna duk wayannan gaba ɗayan su ahlul baiti shine aqida ahlus sunna wal jamaa tsakani da Allah sai a muku yadda aka yi akan annabi Isa cewa inda za a je ranar alkiyama a ce ba mai shiga aljanna sai wanda ya imani da annabi Isa to da da mu musulmi da kiristoci za mu shiga babu yahudi haka ne ko idan aka je aka ce ba mai shiga aljanna sai wanda ya imani da wato annabi Musa da mu da yahudawa ne kawai za mu shiga don mun yarda da shi amma da aka je kiyama aka ce ba mai shiga aljanna sai wanda ya imani da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu kadai ne duk wayancan babu to haka ne idan aka je kiyama aka ce ba mai shiga aljanna sai wanda ya imani da wayannan dukan su a matsayin ahlul baiti mu kadai za mu shiga duk ba za su shiga ba domin sun riga sun ware waɗanda wato Allah ya yarda ahlul baiti ne sun kore su daga saboda haka wannan shine abin da ya kamata mu kalla shine inna ma yuridu Allahu li yuziba ankum al-rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tadhira saboda haka duk wanda ya fado cikin wayannan sannan ina fadl ibn Abbas bari kara muku misali ne fadl ibn Abbas dan Abbas dan Abdul Muttalib dan sani wata rana lokacin da yazo dai da ga na ahlul baiti ne lokacin da yazo an kawo yana son aure mataki an kawo wato sadaka sai ya rasu da labanu wani abu daga cikin man da ya aure ya annabi ya ce wala a baka ba baka ga wannan sadaka wace saboda kai ahlul baiti ne da aka kawo wato ganima sai aka fitar masa daga ciki kaga wannan ba wani raddi ne a kai cewa me yasa ba ka faɗa ifasu da ibnu abbas ko shi waye cikin ahlul baiti kuma annabi ya faɗi shi da nafsi inna ma yuridu Allahu li yudhiba ankum rijsa ahlul baiti wa yutahhirakum tadhira lamba ta farko a cikin ali wato alu baiti shine matan annabi wata kila sannan karin dadin dadawa akan wancan gurin da annabi alaihi salatu wasallam yace haula ya alu baiti yana nufin wanda suka fi kusanci da ni kenan na dangantaka ta jini shi yake rubi amma ba yana nufin su kadai bane saboda haka wanda yake so zauna lafiya ya san suwa ya halin baiti to su ne wayannan duka yaji za su ke fakewa da wancan gurin za a ga iya wayan da ita zagin wasu kawai a zagi mata annabi a zagi wasu waɗanda ba a so babban abin da zai tsara ma hujja shine ka tambayi ɗan shi'a da yake wara Husaini ka ce wai sai na Husainin nan sai na Ali kai ƴaƴan ƴaƴansa wato Al-Hasan wal Husaini ne kawai ba shi da amsa sannan ƴaƴan Husaini da kuke ɗebowa Ali baban su guda goma sha biyu abin da zai ba ku mamaki daga sayyidina Ali sai alhassan sai husaini sauran ba duka ƴan husaini ne guda tara to idan ƴan haka ka tambaye shi cewa me ƴan haka suka yi ko shi bai da su ina kike da ba ku aka su duk wanda yake so ko ba tarihi ya gani wayannan limamai sha biyu gaba ɗaya ba banda hakan din kawai ba ɗan hakan ko ɗaya tun daga kan na tara har zuwa na daya na na goma sha daya zaka ga goma sha biyu gaba ɗaya ba ƴaƴan haka ƴaƴan hutai sai nan zaka gane san zuciya ne dalla san zuciya ne saboda haka mu a gurin mu shine duk wayannan da aka gaya ba matan annabi banu hajin barin mutsalin shine ahlul bayt wanda aka haramta musu cin sadaka shine ahlul bayt kuma wannan gabar tana nan har zuwa yanzu duk wanda ya danganci zuwa gida Annabi alaihi salatu wasalam to haramun ne yake sadaka in dai ya danganci zuwa gidan wajibi ne kauce wa cin sadaka wannan shine abin da yake daidai to sai Allah madaukakin sarki yake wa kuna واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا الله مدوكacin sarki yace wa kurna kutina kaga nunun mutuwa har yau ma yutla bi buyuti kun abinda ake karantawa a dakunan ku min ayati llahi da ayoyin Allah wal hikma da maganganun Annabi alaihi salatu wasallam shine hadisai ku rika tuna wayannan ita kanta wannan ayar kawai bai ba wato falala ce da baiwa da take nuna wato kimar mata annabi alaihi salatu wasallam haka ibnu kathir ne yace ko iya wannan ayar ta yi take nuna ba mata annabi suna daraja domin Allah ya ce ku rika tuna ayoyin da ake biyawa a dakunan ayoyin da ake biyawa a cikin dakunan akan da Aisha Allah ya saukar da aya 10 din tun daga farkon aya ta jaɗe ya zuwa ta ajira a cikin suratul nur saboda haka wannan shi ya kamata mu kalla inna allaha kana latifan khabira lalle ubangiji madaukakin sarki ya kasance latifan wato latifan mai tausasawa ne khabiran mai kuma ba da labari na nashi Allah ya kara mata yadda wato aka ce ita ce ta farko da za ka fara cin moriyar ni'ima na wannan ayar da ake magana domin na gaya muku akan ta aka saukar da ayoyi goma sannan kuma malin ya cewa fa innahu lam yanzil ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam alwahyu fi diraki imra'atin siwaha Allah bai taba saukar da wahayi a cikin fitar wata daga cikin mata annabi fiye da rana Aisha ita ce aka gaya ba a cikin fitarta aka saukar da ayoyi annabi alaihi salatu wasalam ya cikin fitarta kamar yadda nasu haka yazo wasu daga cikin malamai suke cewa suke cewa kuma ta ƙara samun daraja ne saboda ni annahu lam yatazawwaj bi kiran cewa wai ayoyi na sauka ne akan shimfiɗa ta saboda ba auro wata budurwa ba fiye da ita wata ba ita wadda zaurawa aka auro gaba ɗaya akwai wanda suke kawo wannan kaga shine suke cewa ai walam yanan ma'aha rajulun bi diraji hajiwahu wane mutum haji wata magana ta ilimi cewa wai ai ba wanda ya taba kwanciya da ita wannan matar a shimfiɗarta ba sai annabi alaihi salatu wasalam kaga in ba zaura ce ba wani ya kwanta da ita kafin nan saboda haka shi sa ayoyi ke sauka a shimfiɗarta shi sa wai aka ce wai maza masu kiji wani wani namijin mai kiji ba ya iya auren matar da aka saka kawai zai rika tuna wani abu duk da cewa ba aibu bane ba aibu bane ra'ayi ne saboda haka kawai zai rika tunanin wasu abubuwa daban-daban ba haramun bane wannan ana gaya ma wato miza ne na nana Aisha Allah madaukakin sarki ya kara mata yadda to shine ba ne yake walakin walakin idan kana azwaju min ahli baiti fa qarabatu ahqqu bi hadhihi tasmiya kama taqaddama fil hadith wa ahli baiti ahqqu yace ahli baiti ahqqu magana da nake so in kawo anan shine imam muslim ya kawo ta ruwaya da yake cewa dadin dadawa akan wannan kiba da kike kawowa annabi alaihi salatu wasallam wata rana amma tambaya akan masjidil haram المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم aka ce ya rasulullah wanda masallaci ne aka aka gaji akan takawatin karan bai sai annabi yace huwa masjidi hada wanda masallaci ke ran masallacin madina yace shine wannan masallacin nawa to a tafsirin mu da muka yi a suratul tauba da Allah yake la masjidul ussis ala taqwa khairun min ko eh min awwal yawmin ko haqqu an taquma fihi fihi rijalun yuhibbuna an yatadahu wannan gurin da aka zo aka yi magana in za ku iya tuna wannan masallaci muka ce masallacin masallacin ku ba ko shakka babu a kansa ne wannan ayat ta sauka shine farkon masallaci da aka gina kuma Allah yake an gine shi ne akan takawa kama warada sai kuka warada fil ahadith al ukhra walakin idza kana zaka asasa ala taqwa min awwal yawm wa masjid rasulillahi sallallahu alaihi wasallam aula bi tasmiyatihi bi zalik in dai za a kira masallacin kuba cewa masallacin takawa to masallacin da annabi yake sallah shi ya fitar kanta a kira shi da wannan sunan wai wannan raddi ne akan cewa ahlul baitin annabi da aka kirawo wa'annan na cikin mayafi ba yana nufin su kadai bane kamar yadda yanzu aka ce ba masallacin takawa aka ce masallacin kuba to ba fashi kadai bane masallacin takawa har da masallacin annabi kuma ai ga aya da cikin Ali Imran wa man hajjaka fi min ba'di ma ja'aka min al-ilmi fa qul ta'alu nadaw abada ada wa abnaakum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabta'il fa naj'al la'nata Allahi 'ala al-kadhibin ai a daidai wannan gaban da aya ta dauka annabi ya kira sai da Ali kaga nisa'ana nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabta'il fa naj'al Allah ya kira sai da Ali ya kira Al-Hasan ya kira Hussein ya kira Nana Fatima shi ma nan gurin wajen ta kafa hujja to an sai ku duba fadin ayar an ce ni sa'a na wani sa'a ku wa in dai wannan za ku kafa hujja da ita sai ce ba ai a lokacin iya wayannan annabi ya kirawo yace wa kiristocin wannan lokacin masu jayayya su ma su je su kira duk wanda za su kirawo za a yi mubahala shi ma yana cikin dalilan su amma mun gaya muku an so shi kai ma tambayar da za ka wa ɗan ji'ar da yace ma iya wayannan ne a lura kana tambayoyin da za ka ba shi hausa saboda haka wannan ausar da suka kawo ta wannan hadisi shi ma tana da kyau cewa iya faɗin cewa masallacin takawa a faɗin iya ba kawai ba shi yake nuna shi kaɗai ba ne har da masallacin annabi amma a daidai gabar iya masallacin kuba ɗin kawai aka faɗa wannan shi ne to inna allaha kana latiban kabira lalle ubangiji ya kasance latiban mai kyautayawa kabiran mai ba da labari dangane da ababen da wato kuka aikata sai Allah yake إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات na'am والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما Imam Muslim yana da ruwaya daga wato wato Ummu Salama Allah ya kara mata yadda ɗaya daga cikin mata Annabi alaihi salatu wasalam yake cewa ta take cewa qultu lin nabi sallallahu alaihi wasallam malana malana la nuzkaru fil qur'an tace na cewa Annabi alaihi salatu wasalam me yasa mu kullum ba a faɗan ma qur'ani je maza ya ayyuha allazina amanu kaza kaza rijalun la tulihim sai korafi akan haka cewa kullum maza ake faɗa ba a faɗan mata kama yuzkaru rijal kamar yadda ake ambatan mazan mu ba ambatan mu kala tace falam yara'ani minhu zata yawmin illa wa nida'uhu 'ala al-minbar tace ba abin da ya fadakar da ni wata rana kawai sai na jiyo annabi yana kela ya hau kan minbari yana kira kala tace wa ana asra'u wa tu usarri'u sha'ri tace ina gyaran gashi a lokacin ina gyara gashi na kai yake nuna ba ba ta Allah alaihi wasallam suna kula da kai wala fakti sha'ri tace na tikkirce gashi na har haɗe shi sun makaranta na hujjar shi take na fito zuwa ɗaki na domin ɗakunan su duk tagogin na jikin mai masallacin annabi ko sai tana iya leƙawa kisa da Aisha take ma annabi na miƙo kansa ta taje masa kai ko ta wanke lokacin yana yin itikafi tace fa ja'alti sab'i inda al-jari sai na dan mai da kunnuwa na daidai zangan yadda dino yadda ina biyo annabi alaihi salatu wasalam da gurin da yake wato huduba fa idza huwa yaqulu inda al-minbar yace sai na jiji akan minbari yana cewa ya ayyuhan nasu ya ku mutane inna allaha yaqulu to Allah yana cewa innal muslimina wal muslimat hakika musulmai maza ba shi kenan ba wal muslimati da musulmai mata to an raba wanda ba za ka ce al muslimina haddasu to amma yanzu Allah yake musulmai maza ina kawo tufa goma da musulmai mata waye musulmi shine wanda wato ya mika zahirin sa a fili zuwa ga Allah shine musulmi zahiri a fili zuwa ga Allah yayin kalmar shahada yake abubuwa na musulmi a fili ko da munafiki ne ko da arne ne a zuciyarsa to za a ce man musulmi shine musulmi domin yana da bambanci da mumini da zamu ji a nan gaba wal mu'minina da kuma mu'minai wal mu'minai maza wal mu'minati da mu'minai mata kaga dalili akan wannan shine ka koma dan wato inda Allah madaukakin sarki yake magana akan mu'minan da asuratul hujurat qalat al arabu amanna yalla yake ni kullum tu'minu walakin qulu aslamna kaga da bambanci mazauna karkara suka ce amanna mun yi imani da Allah yake kullum tu'minu kar ku ce kun yi imani walakin sai dai qulu ku ce aslamna mun dai musulunta don musulunci daban imani daban domin aka ce ma mumini an baka lamba mafi girma domin a ciki akwai magana ta cewa kai adali ne Iza da dan jamhuri yake cewa a ina ne ake cewa kulluhum udul ashabatu kulluhum udul yana yawan wannan magana cewa wai wai da za a ce ya za a ce ga bai adalai ne wannan magana zance ne kawai kaza kaza a ga musu dalili to ai banda abunka dan jamhuri din da aka ce sahabi mumini ana nufin adali kenan dan Allah baya gaya wa mutum mumini sai ya baki lamba adali saboda haka duk inda yazo kuma gurare nawa ne Allah ya kira su muminai ba zai lissafu ba ina mu'minina rijalun sadaqu ma ahadu la alayhi gurare da yawa saboda haka lambar adalci Allah yake dora mu to shine kaga kullum tu'minu walakin qulu aslamna saboda haka mu'mini daban musulmi daban walam ma yadkhulu al-iman fi qulubihim wa fi qulubikum har yanzu lam ma yadkhulu al-iman har yanzu imani bai ratsa zuciyarku ba haka Allah yake kuma kaga ai annabi alaihi salatu wasallam ya fada a hadisi la yazni zani ina yazni wa huwa mu'min sai annabi bai ce wa huwa muslim ba wanda zai je yanzu ya zina a matsayin sa in dai ba halatta zina yayi ba kun san da bambanci duk wanda zai je ya sabo bai halatta shi yana da bambanci da wanda ya halatta shi wanda ya halatta shi ya fita daga musulmi yanzu wanda yake shan giya ya ce a sha ruwa ba laifi bane da gaske kuma to ya fita daga musulmi in dai da giya yake wanda zai ce ai ai komai ba komai ba yana nufin ai zina kun bayyana da kyau ko wanda za a ga in ma wani baya zina a cikin clip din su wai ya zama gara wawa ne yanzu saboda abin ya zama free balance ko ina za ka sha mamaki wanda da a kasashen wato kudu idan ka je a Najeriya shine za ka rika samun mutane ana lissafawa cewa wani da wani su kadai ne ba su taba zina ba amma mu ma yanzu abin ya shigo mana kace yanzu kowa ba zai fita ba yace a mataki mataki dai da bai aure ba ko wanda yayi auren kace kowa sai ya rantsa da Alƙur'ani bai taba zina ba ba za a ce fiye da rabi ba mu kai wannan lalacewar ba amma za a samu da yawa da yawa domin lalacewar ta kai matakin da wani lokacin idan aka yi ba wata tambaye sai ka ji wai anya a kasar mu dubi take kuwa yara kuma kanana yaro kai zaka ga gabar a daidai wannan shekarun a ina irin naka shekarun a irin naka shekarun da kake kai ko wannan tunanin ba kai amma shi yanzu ya san ya baka shekara 18 19 20 kai kana wannan gabar baka sani ba aje za a gaya ma mutum zai gaya ma har yayi aure ɗan burin-burin suke shi da matar bai ma sani ake saduwa da iyali ba Allah amma ne yanzu ya sani saboda a waje yana yi ta yaya ai na tambayi wani bawan Allah da mutum zai zo ya ce wai bai same ta budurwa ba ya aka ke san ba budurwa ba ina tambaya ni dai ina mamaki ta yaya kai ka sani ko ba haka bane da wani zai ce wai banko ya same ta a kai ma ake ba banko bane kai ma bankon da yake to ta yaya dan Allah ai tambaya ce ta hankali yaya aka ka sani Nobel kawai kake karantawa ko kuwa iya biyan kake kallo ko ko kaza a ya kamata ka yi bayani ta yaya ka sani eh to kaga annabi ya ce ba yadda mu'mini wato la yajin zani inna yazni wa huwa mu'min ko mu'mini ne mutum da ya fara zina to za a cire imanin gaba eh sai a baki da musulunci mutum da bai halatta zina ba ba wanda zai je sata ba idan mutum ya je yin sata babu yadda za a yi wato ya je yin sata kuma yana mumini sai an cire rigar muminanci an baki da ta musulmi kawai nominal muslim inna salata tanha anil fahjari wal munkar ina yau ba ku wannan misalin a fage wani ne gyaran da gyaran ne tsere da yaje gurin wani ba hauke da gyaran musulmi kuma ne gyara ya cinye wa talabijin black and white sai a wannan shekarar kullun ya zo sai ranan da ya ruka shi ya hausa Allah yana zuwa da ya fara sallah yace Allahu akbar yace kariya domin ya san kariya yake ya san mutumin da ya sani na kwarai Allah su kai hada su albasha shine za ta gaba ta nan zuwa sai Allahu bana da yace kariya kariya yake yi bana Allah ta yace ha anil fahsha'i wal munkar Allah tana hana albasha da abinci to ya ji ya cinye wa talabijin ya cinye kudin kuma ya cinye talabijin din ta yaya to wayannan abubuwan su ya kamata mu kalla da kyau kaga annabi ya faɗa ba yadda za a kai zina kana mu'mini an fahimta da kyau ko wa huwa mu'min to mu je zuwa sai Allah madaukakin sarki yace wal qanitina wal qanitat da kuma masu biyayya ga Allah madaukakin sarki maza wal qanitat da masu biyayya ga Allah madaukakin sarki mata al qunut shine huwa da'a an fahimta da kyau ko biyayya kaji na Allah ya ga mana suratul zumar amman huwa qanitun ana al-layli sajidan وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربي da kuma can cikin suratul rum wa lahu man fis samawati wal ardi kullu kullu lahu qanitun ko ko kuma ka komo ali imran ya mar ya maryamu kunutu ya maryamu kunutu li rabbiki wasjudi warka'i ma'a raji'in ukunuti da alquran nan yana rubun biyayya ya ce maryam ukunuti li rabbiki ni biyayya ga ubangiji wasjudi ki rika sallah sujjada kira warka'i ma'a raji'in ki rika ruku'i tare da masu ruku'i yace ne Allah barka shi kuma can da Allah ya fada wa qumu lillahi qanifi ku tsaya ga Allah barkatun sarki kuna masu biyayya ga umman ya tsare cikin kunna lillahi wa rasuli ko duwa da kai biyayya ya kunna daga cikin ku ga Allah da wanzan sa kaga shi ma alqunut yana dubun biyayya akwai ayoyi da yawa da suka yi wato magana akan wannan sai Allah barkatun sarki yace wal qanifi wal qanitat da masu biyayya maza da kuma masu biyayya mata sai Allah madaukakin sarki yake wasadiqina ita ce ho wasadiqa da masu sadaka ko kuma masu gaskiyar magana a cikin bil aqwal masu faɗa gaskiya a cikin magana maza wasadiqa da masu faɗa gaskiya mata sai Allah yake wasadirina wasadirat da masu hakuri maza da kuma masu hakuri mata mun faɗa cewa ibnu abbas yana cewa asabur fil qur'ani salatatu aqsani hakuri ya kashi gida uku a cikin alqur'ani sabrun ala ada'il fara'id billahi ta'ala wa sabrun al ma'arim billahi ta'ala wa sabru fil musiba inda kalimatu al ula hakuri a zai biyar yin barilla abinda Allah ya dora ba zaka samu daraja 300 hakuri a wata abinda Allah ya haramta ya ce kara izina zinan nan ta zama ruwan dare abokan ka biyo wanci wasu wasu suna yi kai ka ki saboda Allah baya so ba wai dan baka da lafiya ba kun san da bambanci wanda yake yin zina dan bai da lafiya ko kuma dan yana tsoron HIV ko dan yana tsoron kar a kama shi wannan ba da shi muke ba wanda yake dan kada Allah saboda Allah baya so da shi muke domin shi ne mu'mini an fahimta da kyau ko to sai Allah madaukakin sarki yake to ibn Abbas yake za a ba mutum daraja 600 والصبر في المصيبة عند الكلمة الأولى دعوني أكم مصيبة يعين أبوات تفرقوا في والصابرين والصابرات والمتصدقين دواتين سرقة من قال لك والخاشعين والخاشعات كما تخشوي في نسوة السكون والطمأنينة قال لك الذين هم في صلاتهم وخاشعون وأن الكسام خشوعي أسكن an fahimta da bar abubuwa sannu sannu shine kushuri da kuma tsoron Allah shine muke cewa tsoron Allah ce amma mai hada da ni wato nutsuwa shine wal kashi inda wal kashi ak wal mutasaddiqina da masu ba da sadaka maza ta nafila ba ta farilla ba bayan farilla kuma ti nafila wal mutasaddiqati da kuma masu ba da sadaka mata ya Allah madaukakin sarki yake wasa'imina da masu yin azumin farilla bayan shi su tsora da nafila maza wasa'imati da masu yin azumin nafila mata kai ibn zubair yana cewa man saba ramadan wa salatatu ayyamin min kulli shahrin da kana fi qawli as-sa'imina was-sa'imat duk wanda ya yi azumin ramadan kuma ya zo yi azumin kwana uku a wata to za a rubuta cikin masu yin azumi har zai shiga cikin kofar rayyan ranar alkiyama ke wanda zai azumi uku kawai a cikin wato ramadan to shine wasa'ilina wato a wajen Ramadan wasa'ilina wasa'ibat wal hafizina furujahum da masu kiyaye farjin su maza wal hafizati da kuma masu kiyaye farjin su mata wazakirina Allah kaseeran da kuma masu ambatan Allah da yawa wazakirati maza kai wazakirati da masu ambatan Allah da yawa mata shine wazakirina Allah kaseeran wazakirati أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما الله يا تعالى دمتو واتو غفرا da kuma lada babba ko shakka babu bayanan da zamu akan ayoyin ba tsare ba amma lokaci tun da zaki ta nuna mun lokaci yayi zafi mai zuwa zamu maimaita ayar sai mu dauki iya gabar da muke so mu karasa musamman daidai gabar da muka tsallako wasa'ilina wal hafizina furujahum wal hafizati wal zakirina Allah kabiran ga kokunnan guda biyun na bukatar na bayani a kansu abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yaje mana muna roƙon ubangiji da sunayen sa kyawawa da sumobin sa madaukaka Allah ya biya wa kowa bukatun sa na alkhairi akwai tunatarwa wanda ba shi mun yi bayani dogo ba dangane da abin da ya shafi wato azumin tasuwa da ajura zai kama laraba alhali ko shakka babu malamai suna ta bayani a gurare social media da gidajen rediyo domin ma ƙara tunatarwa kawai zani akan cewa yana da falala babba wanda bai samu damar yin biki ba wanda aka fito a yi shi na ranar alhamis shi ne na ashura annabi alaihi salatu wasalam bai azurci kasuwa ba amma amma amma ya ce idan ya wato kai shekara mai zuwa ne azurta ko shakka babu wannan kuma ya shiga layin sunna idan Allah ya baka iko kai laraba kai alhamis za ka samu lariya mai zuwa kuma annabi ya ce azumin ashura yana kan kai zunubin shekarar da ta gabata muna ji hankali ɗan uwa akan wannan gabar sannan gaba ta biyu shine akwai ɗaya daga cikin iyaye da tawa na wannan unguwa alai jafar yana yawan zama wata kila ma yana waje matar sa iyalin zama ta da lafiya tana fama da wata rashin lafiya yake so ya uwa ta a cikin addu'o'i cewa Allah madaukakin sarki ya ba ta lafiya muna roƙon ubangiji da sunayen ta kyawawa da kuma mun ta madaukaka Allah ya tashi kafadinta abubuwan da suke damun da Allah madaukakin sarki ya yayi mata muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da subobin sa madaukaka waɗanda suke mana wasiya da addu'o'i na alheri Allah ka biya musu bukatun su na alheri muna roƙon ubangiji da sunayen sa kyawawa da subobin sa madaukaka mata da suke fama da larurori da damuwa na gidan aure domin shi ma a cikin ƙorafinsu har da wannan ko muna cewa waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ya sako a gaba wai ba ma faɗan mata na cikin gida to yanzu mun faɗa cewa wanda suke cikin matsaloli na cikin gida da damuwa Allah ya yi musu muna roƙon ubangiji da sunayen sa kyawawa da kofinsa maɗaukaka duk waɗanda suke mana wasiya da addu'a da alkai Allah ka biya mu marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiya Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon bunta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata abubuwan da muke karanta Allah ya sa zama hujja a gare mu ba kan mu ba muna roƙon ubangiji da sunayen sa kyawawa da kofin sa madaukaka talauci da kuncin rayuwa da ake ba ma da shi Allah ka yaye mana Allah ka ba mu damuna mai albarka muna roƙon ubangiji da sunayen sa kyawawa da kofin sa madaukaka Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon bunta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata Allah ka gyara halayen ɗan uwa musulmi maza da mata اللهم خذ ناسيتنا الى طاعتك ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين او اقل من ذلك اللهم انك عفو تحب الارض واعف عنا اللهم استجب دعاءنا ودعاء من وفانا في دعاء اللهم انت عالم بحوائجنا فاقضها برحمتك يا هادي يا سلام وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين